مقية وتسع وخمسون آية to wannan sura ce jama'a mai bayanin birnin Rum saboda tun kafin a sauke Qur'ani birnin yana nan akwai birane manya-manya a duniya kafin ma saukan Qur'ani Makka ma tana nan ta daɗe aka sauke Qur'ani haka Madina ma ta daɗe a duniya haka Misra yasa ma ke ce masa Misra al-Qahira ta yi dubbai a bayan ƙasa bayan Misra kamar su Askandariya sun daɗe a duniya kamar birnin farisa ya dade a duniya birnin rum a duniya ya dade wayannan manyan birane ne suna nan a birnin su tukun Allah ya sauke alqur'ani malamai sun faɗa akalla akwai birni manya manya kamar arba'in a duniya wanda suna nan tukun dama qur'ani ya sauka ba yau bane sun dade yanzu za a yi magana akan birnin rum a nan ne wato mu yanda muke zuwa ziyara mu je ziyaran Ka'aba su man shekara yi suna zuwa ziyara Rum suke zuwa a nan ake yin fafuroma a birnin Rum to amma kuma ba dan yanzu duniya din yana da fitina ba da kai ma musulmin za ka je ziyara Rum din ka je Baitul Muqaddas ziyara Qudus ka je Falastin ka je Qudus a bude maka to sun fi bidan musulmi akan Kirista dan ka je sai an tambaye ka ba ka kawo sura kamar uku sai a ce karanta alam na shira'a kalamta alamtar kai wato kirista ina yake sun je ba zuwa suke ba ka higa masallaci eh da ka karanci aya biyu ku hudu a qur'ani wanda sun san a taura akwai sai a ce shiga kai wannan kana da ilimi eh amma kiristocin da ba karatu suka sani a kurin yawo suke zuwa ba sa bari sai ga masallacin ba sa bari ai tsarkakekken masallaci to yanzu Allah zai mana bayani a birnin Rome shine birnin da Annabi Isa yake eh zamani ko za a ba ku labari to ya aka yi a wannan birni na
Bismillahirrahmanirrahim bismillahi muna fara karatu da albarkacin sunayen ubangiji arrahmani mai kyauta a duniya amma maganiya arrahimi majikan mu ne a lahira ka fitan kebe babu daban kafiri wannan birnin rum da zamu yi ga rum din sunan kakansu ne e rum ne dan isu isu dan annabi ishaqa Isiyaka ɗan annabi Ibrahima, kaji, shi Rum to isu ne aibehi, annabi Isiyaka da matar da ta yi haihuwa tagwaye ta haifar masa, e ɗaya ɗan sunansa Yaƙuba shi ne babansa annabi Yusuf, ɗaya ɗan sunansa isu shi ya je haihu Rum, to da aka haifi birnin sai suka sa sunan kakansu Rum. Ɗan isu, isu ɗan isiyaka, isiyaka ɗan Ibrahima. to kun ji yadda birnin yake kun ji ko to Allah ya ce za a yi bayani a wannan birni me kake cewa alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون to alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi bizalika Allah ya san abin da yake nufi da wannan harfa guda uku gulibatin rum haƙiƙa an turum da yaƙi wa hum ahlul kitabi su rum su ma ma'abuta littafi ne galaba da inda ta rinjaye rum farisa birnin farisa ne walai su ahlul kitabi su farisawa ba su da littafi eh bal ya abudun al-awsan suna bautan gumakai su farisawa fabariya kufarin maka sai kafiran maka suke jin daɗi eh ai ga yi an yi yaƙi su rum su ne masu littafi suna da linjila farisa ba su da littafi da aka gwamza yaƙi tsakanin rumawa da farisawa to sai Allah ya bai wa wa'annan kafirawan da ba su da addini nasara sai rumawa suka yi nasara akan farisa suka yi nasara akan rumawa to yi ne kafiran maka suka ji labari mu ma za mu yi yaƙin da ku ai manzon Allah yana garin ba dai har zawa sun ci ku da yaƙi mu ma mun fara kuna cewa kuna da littafi sai mun rama kuma ko yanzu ka zauna duk inda aka yaƙi da kafiri da musulmi in dai kafirin gurin yayi nasara sai yawan musulmin nan garin gori a haka ne al'adan yake ko a gari ka ga an yaƙi da ku an ci ku mu ma nan muna nan za mu ci ku to irin wannan kafiran maka suke faɗa manzon Allah suke faɗa ai an yi yaƙi ga farisa ba ta da littafi ta ci musulman da suke da littafi shine rumawa to mu ma a maka muka fara zami shi ne suke faɗa haƙiƙa ake faɗa haka sai Allah ya ce da su fi adana larar na'am daga lokaci kankani ai a ƙarabin arab eh arab rum kusa da ƙasar rum ila faris zuwa faris bil jazira ke tsibiri ne ita kafi aljaishani a nan ne sojoji guda biyu suka gamu wal bari bil gazawi wanda suka bayyana da yaƙi suka yi nasara wal faris da farisawa to Allah ya ce wa hum min ba'di a وهم galabihim من بعد غلبهم سيغلبون wa hum suru ma wannan kuwa min ba'di galabihim hakika bayan an yi nasara a kansu uribar mas an raba mazari zuwa ga mafu'ul ai galabat galabatul faris iyahu farisa yadda ta rinjaye su sa da sannu ya galibu na faris rum ɗin nan ma za su rinjayi farisawa sai Allah ya ce في بضع سنين amma ba da daɗewa ba a shekaru ƙanƙani ba zai fi bakwai ba shine bir'a wa huwa ma baina salasa ila tisa shekara uku zuwa tara sunansa bir'a awul ayar ko zuwa goma aka faɗa haka to lokacin ba a haramta tata ba sayyidina Umar suka yi sayyidina Abubakar suka yi tata da su Abu Jahl akan cewa in aka yi yaƙi na biyu in dai Rum ta rinjaye Faris ya sa raƙumi kaza shi ma ya ce in dai Faris ta rinjaye Rum ya sa kaza to aka yi tata da aka gwamza yaƙi Abubakar ya cinye tata lokacin ba haramta ba to yi ne da aka gaya manzon Allah ga yadda suka yi sai Allah yau manzon Allah wa ya ce kar Abubakar ya damu eh ba komai fi bida a lokaci kaɗan za a yi yaƙin ba da daɗewa ba kuma idan an yi Rum za ta yi nasara akan Faris lillahi lamru لله الأمر من قبل ومن بعد lillahi lamar min qablu da can da aka yi yakin farisa ta ci rum din da yaki ba dabara bane lillahi lamru lamarin abar wa Allah shine qablu kenan na can da aka yi da farkon wa min ba'du yanzu kuma da za a yi yakin rum ta rinjayi faris lamarin abar wa Allah ba na mutum bane Allah ya bar wa kansa sani saboda haka lamarin yaki yana hannun Allah idan ba a yi yaki ba ka daina cewa wani ne da nasara wane ne bai da nasara hukunci baya hannunka a koma a saurari Allah shi ne mai iko Allah yana haka ne domin ya jarraba imanin mumini shi ma kafirin a ara masa rana idan kullum mu mumunan ana ba mu nasara akwai kafirin ne a duniya to Allah ya alƙawari sai ya cika jahannama su ma wani sa'in sai a ba su lokaci an ara musu rana haka Allah yake yi to saboda haka duk lokacin da Allah ya yi haka a dinga haƙuri yudawilu ha bainan nas نعم al'adan al'adan shari'a haka yake duk zamanin manzon Allah haka yake gudana wata ran an je kafirai su yi nasara wata ran mumi nasara haka dai al'adan Allah yake ba zai zama kullum kafiri da nasara ba ba zai zama kullum musulmi da nasara ba ai kun ga ranar yakin Hunayn me ya faru da mu ai mutanen mu sun sha wahala daga baya Allah ya ba mu nasara haka Allah ya nuna ranar yakin badar mun sha wahala Allah ya bamu nasara daga baya to bayan manzon Allah ya bar duniya yaya kaga yakin yarmuki da farko sai da aka kai mahaddata qur'ani sama da mutum saba'in daga baya Khalid ibn Walid yana komanda Allah ya bamu nasara an yi haka bayan yakin yarmuki har ila yau ku duba yakin da aka yi na jasaru abin takaici gadanmu ne ya karye musulmai sama da dubu saba'in muka fada ruwa suka mutu mai ruwayan sai da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kabarawa an hau kan gada gadan ya karye duk ilahirin musulmin suka, suka mutu wanda ya yi saura sai ƙaƙa ɗan amuru shine da sauran mutane suka yi ga ƙarƙashin gadan suka yi wasu dabara suka gudu aka je aka aka tattaro sauran mutanenmu sai da na umar ya ji labari ya ƙara sojoji da ya ƙara sojoji aka gwabza yaƙi aka gwabza yaƙi muka yi nasara a kansu muka kai kaburi dubu ɗari da ashirin ku duba yaƙin da aba ubaidu amiru gunu jarraha ya yi mana a nan ne za a ga abin takaici ga yi nan da aka je yaƙin wani musulmi ya yi mafarki ya ce ya ga wani tsuntsu fari ya sauko daga sama ya bawa aba ubaidu nono ya sha bayan aba ubaidu wannan ya karbi nonon ya sha wane ya ya sai da ya lissafa mutum bakwai abu ubaidu ya ce shahada za mu yi eh wane zai yi shahada wane wane wane in wane ya karba wane in wane ya karba wane in ya karba wane malam kana yaƙi wallahi sai kayi kuka ka karanta ka karanta labarin yaƙi da aka zo musulmi muka fara gwabza yaƙi kafirawa suka zo da giwayyaki sun zo da giwa guda talatin wannan giwayyaki da suka zo sai da aka yi wa kan giwan wani irin ɗakuna wanda doki ya ga wannan dole sai ya gudu in giwa ya kada kunne ya balabala ya wani kuka doki fita yake da gudu baya tsayawa a lokacin kuma sayyidina Umar ya cire Aba Ubaida ya cire Khalid bin Walid daga komanda ya ba Aba Ubaida Amir bin Jarrah wanda manzon Allah yana masa kiraye wa kullu ummatin amanun wa amana hadhihi al-umma Aba Ubaidu Amir bin Jarrah to wannan ya ka ba komandan yayi ana zuwa yakin nan ji wannan abu ya rugiwa ya ja ya tsaya aka dinga gwabzawa mutanen mu sai su fita da gudu in suka yi balabala da kunne dawakai sai su tarwatse amma ubai da amiru gudu jirra'a ya tsaya suka dinga karawa da hi da giwa giwan ya yi kansa ya yi kan giwan ya yi ya yi ya buge ya bugi giwan giwan ya da ya samu ya sari hancin giwan ya nannaɗe shi da wani abin giwan ya sa kafa sai ya take shi daga nan komanda ɗaya zo tutan yana hannunsa ya karɓa ya zo giwan ya gama ya take yi ya zake zuwa aka take sai da ya danne mana komanda guda bakwai daga nan mutane suka yi kukan kura da ƙarfin ikon Allah aka ture giwan aka janye su to kaga wannan yakin duk komandodin mu an kashe su to haka al'adar Allah yake ba zai yi kai musulmi kullum kai nasara ba yadda za a baka in dai a duniya ne wata ran kaburi wata ran kai amma musulmin ya dage ƙarhe dai shi ne da nasara to in ka ga ba haka ake tafiya ba ba al'adan Allah bane al'adan Allah dole sai ka an gwada imaninka an jure an ga ƙoƙarinka da iyawarka kuma ta inda baka tunani za a jarrabe ka Allah yake faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma yake cewa wala nablu wa nakum bi shay'in ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات Na'am.
وبشر الصابرين akwai ayin da Allah yake cewa a hasiban nasu an yi turaku an yi kudu أحسب الناس amana أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد fatanna allazina ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين to kaji al'adan Allah haka yake dan ka ce kai imani da Allah karka ce aljanna zaka higa sai an jarraba ka an gani ta inda baka tunani a daura ma wata jarraba akan ƴaƴanka ka ji sun tsane ka ka kasa hakuri Allah ya doro musibar da tafi wannan jarraban da yi za a jarrabe ka ga Allah ne ya doro ma ko kuwa a dauki wani jarraba ta matarka ka gamu da wata shu'umiyar mace dai hankalinka ya tayi ka rasa inda za ka sa kanka dan a ga imaninka ne a jarrabe ka da cin amanan abokai wannan ka masa alkhairi ya ma sharri wannan ka masa ya ma sharri sai ga duniyar nan ayi haka zai tafi duk an yi ne don a gwada imaninka sai an duba abin da ka fi so akai Allah zai jarrabe ka ba abin da baka so ba in ka eh, jarrabtu da wani ɗanka ka makale da shi sai Allah ya kashe shi ko ya sa a ɗaure shi ka kasa barci ba yadda ka iya kuma da Allah ya ga za ka ba Allah a halin da ɗan naka yake ɗaure ko za ka fasa addini sai an sake shi Allah yana kallon imanin sannan ana cikin haka sai ka ja matarka ce ta ɗauke gwal ɗin wance wanda ka fi son sai ka gani ga lokacin sallah ana kiran sallah ko za ka je ne ga ya za a je kotu ne Allah zai gwada ya ga sai ka yi sallah za ka tafi ko ka ce za ka yi a hanya Allah ba ruwansa sai a duba wani wanda ka fi so wanda ka makale a kai ya asibiti a kwantar da shi wanda kake jaraban san nasa duk ta wannan hanya Allah zai jarrabe ka sannan kuma a jarrabe ka a karan kanka to al'adan Allah haka yake tafiya duk abin da ya zo ka lissafa ya matsayin jarraba to wannan yaƙi na biyu Allah ya ce in Allah ya yarda farisa rum za ta yi nasara akan farisawa to wannan al'ada ne na Allah yake gudanarwa bayansa Mm.
ويومئذ يفرح المؤمنون wa yau mai izin a wannan rana da aka gwabza yaƙi tsakanin birnin farisa da tsakanin birnin rumawa sai Allah ya baiwa rumawa nasara mu ne su ne musulman ahlul kitabi farisawa su ne gwarawa wanda ba su da addini to sai Allah ya sa a ran nan yau mai zin ya farahul mu'minu mu'mini suka dinga murna yau dai gahi nan farisa ta yi nasara akan ina ne rum ta yi nasara akan farisawa to musulmai mu ma ku zauna kan wannan al'adar ku daina gani duk lokacin da kafirai za su yaƙi wata ƙasa ta musulmai wai ba dariya za ka yi ko ka ji yaƙi ba ka dinga addu'a yanzu kafiran duniya inda suka sa gaba a duniya iraki sai siriya kai kana ta dariya ba su ne abin dariya ba fa ba su suke yaƙi ba kai ake yaƙi bari mu gaya muku abin da baka sani ba ba su siriyan ko iraƙin ba a daga an ji an karya daular ku nan gaba musulmi kuna da iko sai za ku faɗa a duniya to ga nan yanzu duk an raba musulmi kai musulmi ba yi da abokin faɗa sai musulmi a gaba ɗaya tunani ya ji ai musulmi ba abokin faɗan musulmi bane ba wanda kake kyayi sai wanda yake sa goyinsa gabar yana sallah ba wanda kake so ka ga bayansa sai musulmai kuna faɗa a junanku su kafirai suna muku ƙawanya aikin banza idan sun tashi kuma ba warewa dan izala dan jiya dan dariƙa in dai musulmi ne duk za su kare to ku haɗa kanku mana eh abin da mutane suka kasa gane wane baya cikin mu wane baya cikin mu kai kana faɗa ana kewaye garin da kake to me amfanin faɗan kana farga ko ba wanda za a ware to me amfanin faɗan to ya kyautu jama'a mu dinga yin adalci malaman da suke sun yi su su gaya mutane su faɗa duk musulmin duniya ya haɗa kai da musulmi a duk inda yake dan uwanka ne addinin ku daya in ma da wani abu da bai kwanta ma a rai ba an je lahira Allah ya ware amma barwa Allah su kafiran nan su ma kansu a warware yake wannan da addininsa wannan da addininsa ba sa ga ba sa gaya muku ba za ka taba ji wani kafiri ya ce maka addinin mu daban-daban bane amma mu musulmi kullun rigimar mu a junan mu to da haka za su cin muku ran da kuma kuka nemi haɗin kai haɗin kan ba zai yi amfani ba a to lokacin da aka ce daulolinku sun ruhe za ku yi amfani kuna da dama iraki ne kadai yanzu a duniya ta rage ita ce kadai an ce nan kasan ta daina kera makamai nan ta daina nan ta daina siriyan nan yanzu an uzura mata ba alkhairi bane duk duniya bayan ka dau maka da madina da kudus ina garin da yake da tarihi cikakke kamar siriya annabi ibrahim da ya kaura daga iraki na je siriya ma'awiya ibn abi sufyan a ina ka yi siriya annabawan da zai gabata na bani isra'ila ina ka yi su a siriya to yanzu za a karya daular gurin kai baka san kai aka karya ba duk wa'annan a Siriya aka yi wane Siriya sahabban manzon Allah aƙalla ya kai sahabu dubu goma sha biyu suke zaune kabarinsu yana Siriyan. Sai ana aka raya nan suka taso suka zo suka taimaka wa addinin Allah yau za a tada ita a doron ƙasa kai hankalinka ya kwanta. To ka ke ganin abin da ya samu musulmi bai same ka ba mai hankali dai ya yi hattara. Kuma duk abin da yake samun ɗan wanka musulmi in na farin ciki ne kai farin ciki in na bakin ciki ne kai bakin ciki kai musulmi abokinka musulmi ba ne abokin faɗanka ba wanda akwai wanda ba sa son Allah ba sa son manzon Allah su ne abokin adawanka amma wanda zai ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar idan azhar yayi yayi wazana ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma sai ka ce yi za ka kashe kai wa kanka adalci mana ai kai ma wannan abin bai dace ba to ma ina fata kun gane wanda zai ce ba sarki sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah fahimta ce ta addini kai da yi ta saba to wannan sabanin a barwa wanda yayi mu shine Allah idan mun je in kana ga da gyara ba kai ne alkali ba alkali yana gaba ya gyara mu je
bi nasarillah yansuru man yasha bi nasarillah da taimakon Allah Allah ya bada wannan nasara yansuru man yasha'u Allah yana taimakon wanda ya so ba wanda ku kuka so ba wa huwa al-azizur rahim wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayin sarki ar-rahim shine mabuwayi al-galibu mai rinjaye ya bada rinjaye ga wanda yake so kuma shine mai rinjaye ga bayi الرحيم بالمؤمنين هنا ما يجن غم مني وعد الله لا يخلف الله وعده وعد الله وانا القورين الله da Allah ya bada alkawari cewa Rum za ta yi nasara akan Farisa la yukallifu Allah wa'adahu ba wanda zai saba alkawarin da Allah ya yi walakin aksaran nasi la yadamu amma ba da banza ba yawa yawan mutane aksaran nasi yawa yawan mutane kafiran maka la ya'lamuna ba za na sani ba wa'adan Allah ta'ala bi alƙawarin da Allah ya zai taimako in Allah ya yi alƙawari wa kana haqqan alaina wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin in dai Allah ya alƙawari alƙawarin Allah sai ya cika in ba haka ba ba ku ga ranar yakin badar yaya aka yi a ranar yakin badar ba duk kafiri da yake duniya ba wanda bai je yakin ba amma ran nan manzon Allah sayyidina rasulullahi da mutum 313 ya fita 313 ne wanda suka yi yakin badar ba ƙari ba rage kafiri ko ya fi miliyan goma kafirawa wannan da kake gani duk kafirin da yake china ran nan sai da ya zo goron gayya da suka raba ba kafirin da ya tsaya duk duniya ana gaya kafiri zo yau za a murƙushe musulunci a ban ƙasa musulmi ba su ba sunansu ba irinsu haka za a yi an aika kafirin rasha ya zo kafirin da yake indiya ya zo kafirin amerika ya zo kafirin china ya zo duk duniya afirka nan duk an haɗu a badar kafiri iya ganinka iya ganinka ba adadi bilayi da bilan nan ko ko kullum mutum miliyan za ka kai sai ka gaji ka saki takobin an karka yawan mutanen irin wannan gayyan aka yi saboda ƙura ma a ran nan sai ka mutu ƙura kurin da zai ta in ƙura ya danna ya lafa za a ce ga mutumin gari kaza ya zo da mutum miliyan kaza kaburi ne don ya taimaka addinin kafirci aka dinga zuwa ta gabar barkowa ake ta yamma barkowa ake ta kudu ta arewa ɗawanya ko ba magana manzon Allah ya duba ya kalli gabar ya kalli arewa ya kalli kudu a ran nan manzon Allah yake yakin da kansa annabi Muhammadu annabi yayyaki yayyaki da yakin ya taɗe ya taɗe da yakin ya kai yaki wallahi na gaya ma sayyidina ali bari yake buya bayan annabi muhammadu masifa kurin in ba ta zanta ba a ran nan ta zo ga ta nan kuru-kuru eh wai ba labarin ta ake ji ba ita masifar ita ce ga ta kurin masifar ta kai masifa kana kaiwa wani ya zo duk zababbin kafirai aka turo wallahi yakin da ya yaki ka duba jarumi shine sayyidina ali buya yake a bayan annabi muhammadu annabi ne akan gaba in ya sarce ya sarce ya gyara ya kai na kaiwa ya bude fili sannan sabon sai su karba takobi amma yanda ka san kurin zuban kuda haka kuma kafiran suke daga nan aka samu jarumai dagaggu wanda suka isa suka tare gabar suka tare arewa suka tare kudu suka tare yamma manzon Allah ya ce zai yi nafila raka bi yayi nafila ya gaida Allah ya sa goyinsa kasa yana ya hayyu ya qayyim Allah yau idan ka bar wa'annan mutanen fa sun kare Allah ba masu bauta ma a bayan ƙasa Allah su kenan yardaddin da su muka zo gurin nan daga su sun kare Allah kar ka bari a karasa bayan Allah nan daga su ba wasu mutane da za su bauta maka manzon Allah ya dinga yi wa Allah magiyar da ba taba irinsa ba manzon Allah ya dinga yi wa Allah jinjinan da ba wani mahaluki da ya taba yi manzon Allah ya dinga yaban Allah da yaban da ba wani mai yabo da ya taba yi yayi wa Allah kirari ya dinga yi wa Allah magi abubakar ya ce kai ka daga ya rasulullah daga goyinka na san halinka idan ka maza za a tada duniya kai din ma da kai za a gama Allah ya yi bombin gaba daya ya ce kai hakuri kar ka maza ubangijin ka ka jawo abin da ya fi karfin mu daga nan manzon Allah ya daga kai yana daga kan nan ko ga jibril ya dira ya ce ya rasulullah Allah ne maza maza yanzu ya turo ni na zo gurinka ka ya ce daga kan karan ka ya bari da ya daga ga mala'iku dubu sun sa sun sa silke sun sa barandami sun rike kayan yaƙi Allah ya ce wannan gudunmuwa ne za ka ga canjin yaƙi Jibril ya sauka kafin ka ce wani abu ga mala'ika Mika'ilu da dubu Azra'ilu da dubu Isra'ilu da dubu babu an girka sojoji ko ina mala'ika ne sun bar cikin mutanen masu daga nan jibril ya zai ce Allah ya ce a gaida kai ya rasula ya ga aikin da ake Allah yana jinjina yana wa annabi Muhammad gaisuwa a ran na ga jarumtan sayyidi na rufi yi kadai zai yi da duniya ba don ka kai ko wai ba tsoro yake ji ba kar ku kare eh an saba da ku kar ku kare kurin ba daɗi ne ga almajirin ka wannan wannan sun mutu an kama wasu almajiran ma ba su maka ba amma wai ba tsoron wani za a kai ba annabi yi kadai zai yaki da duk duniya kuma Allah ya bayi salon yaƙi kala-kala wannan jajircewan da ake don ka samu lada ne abin da ya ce da Allah ku mutu ma sai ku mutu amma dai a gwada imanin ka gani yanzu a lokacin yaya ka tuna da matarka ana wannan filin yaƙi ka yi zaka tuna da ɗanka to mala'iku sun dira manzon Allah ya kalla ya gani gaba ɗaya an sauke wasu irin mutane rana baki ya fara yi saboda sun fara kai kaifin rana su mala'iku ba motsi ba magana ba dariya ba murmushi babu gajiya ba kuma cewa an san ka sai dai manzon Allah ya ce a san ka yi kenan in kai wasa sai a gama da kai ba ruwan su Allah ya Allah ya kawo su aka gaya manzon Allah aka ce to ya za mu yi yaƙi sai Allah ya ce fa ribu ko qalla anaki فنربوا فوق اللعنة ونربوا منهم كل بنان malaika ba zai kai mutum da takobi ba ai a wannan sai mutum ai shi abinda malaika yake so ya ce kai duk duniya za a mutu ya iya wannan aka ce kuma an ba malaika takobi ya ce wai yaya zai yi Allah ya ce fa ribu ko qalla anaki aka ce ku yaga ku saru sama da wuya ku tsarge kan mutum kamar da ke warar bi minu kulla banana a dinga yi wa mutum tsarguwa hudu aka musu in kuka yi haka ku yi haka in kuka yi haka ku yi haka aka koya musu yaƙi aka ce to mun iya aikin da za su yi kenan mala'iku daga nan kuma ga wani bakon mala'ika ma shi da mala'ika dubu bai taba sauka ba sai ran nan ya zo saboda alfarman annabi muhammadu shine qur'ani yake cewa kam sun minal mala'ikati murdafuna suna zuwa mala'ika dubu saba'in munzalina wannan murdafina wannan yana goye da wannan bayan mala'ikun nan sun zo an girka su a gaban annabi muhammadu jibril ya zo ya samu manzon Allah ya gaida shi ya ce manzon Allah ka gaya mutanen ka fa ya ce rawaninsu ya zama fari mu mala'iku rawanin mu kore ne ka su daina zuwa kusa da mai koren rawani mala'ika ne in ka ga balarabe da koren rawani kai nesa kai ga uku ba mutum bane saboda kar gaban ku ya faɗi aka kawo da sufa irin taku eh kani zan ce yi aka ce mu za mu sa koren rawani mutanen ka su sa farin mu- rawani shikenan manzon Allah ya gaya sahabbansa kowa ya sa farin rawani saboda in mala'ika yayi kanka ya ga rawanin shine alama ka sai ya barka in kuma ya gama da kai kayi shahada amma dai farin rawanin ya gani shikenan ni abin da za a gani daga ran nan an kai komandan manzon Allah ko waye sunansa ne Mus'ab bin Umairu manzon Allah ya ga wani mutum ya rike tutan yana tsaye manzon Allah ya ce aqdam Mus'ab bin Umar ya ce haza la ma Mus'ab bin Umair manzon Allah ya ce Mus'ab me kake ce gaba mana ya ce kai ba hi bane manzon Allah ya ce to wannan su ne Eh, ya ce wannan irin su ne ka gane mala'ika Eh, hi ma manzon Allah yake jira su mala'ikun da suka zo da maganan Jibrilu suke yake Jibrilu da maganan Annabi Muhammad yake yake su komandan su kurin suka sani Jibrilu in ya ce da su to shi kenan an gama eyi kuma komandan komandodin gaba daya to manzon Allah yake jira ya bashi ko- koma- ba- ya bashi iko kafira sun dauka za a zo sai Allah ya zo da abin da ba sani ba ai da manzon Allah yake da jibril shi kenan jibril ya ce ma aikin Allah izinin ka muke jira duk wannan maganar da ake fa yakin ake fa ba a tsaye ba fa masu yi irin su sayyidina ali irin su sayyidina abubakar irin su khalid ibn walidu bugawa suke da kafirai ake wannan shirin shi annabi ya san shirin ya zo ya kirawo ya gaya musu yace to fa za ku ga canjin salon yaki manzo Allah ya ce "Ike nan jibril na baka izini bismillah ya duba ya ce kai ya daka musu tsawa ai babu sun hau aiki kudin sai dai kaga ana ana sarce kamar shinkafa sirrat sirrat bani adam suna kwanciya kan ka ce wani abu jejin ya fara fili don dole mala'ika mutum ne shi bai iya gajiya ba shi bai iya barci ba shi bai iya cewa wayyo Allah ba in ka bada komai ma ba ji yake ba kurane ne aikin kurin suka sani kafin ka ce wani abu babu miliyoyi na kafirai sun tafi lahira babu an tafi da su an tsaya ana sallan kasar manzon Allah ya ka Allahu akbar yana sallah can aka ga manzon Allah ya yi murmushi da ya gama sallah sahabbai suka tambaya cewa Mika'ilu ne ya zo gabana da wasu irin kayan yaƙi ya ce an gama sun- suna suna ƙoƙarin tafiya za su koma su sun gama fa suna shirin komawa ne ya min dariya ya fice da ya kalle duk jikinsa daga jini kwalkwali kayan yaƙi ya yi wa manzon Allah murmushi ya ce to mu fa muna shirin tafiya ku ci gaba da sallah yanzu za mu tafi mu shine na ganyi da wannan kayan yasa na murmushi yanzu to annabi Muhammad ya yi nan ta inda ba tunanin yakin an ci wannan mala'ikun da suka yakin Badar har yanzu a lahira darajar su daban ne gurin Allah mala'ika wane sai a ce albadari ya je yakin Badar mala'iku girmama shi suke wai alfarman annabi Muhammadu mala'ikan da yakin Badar darajar sa daban ne to ina sahabin manzon Allah da yakin Badar ka dinga karanta tarihi duk sahabin da ya yakin badar su waye ne Allah ya ce wanda suka yi yakin badar ku je ku yi abin da kuka ga dama in ka ga dama ma ka yi idba- ibadan da karfi ko ka dan huta ma ka je dai an yafe maka kai dan aljanna ne ya rage naka lokacin da manzon Allah zai je yaki daga maka zuwa madina daga madina kai zai je zuwa maka kafin ya je akwai hadibu bin abi bal'ata ya rubuta wasiƙa ya ka mutanen maka ya ce mutanen maka ku kula manzon Allah zai zo da sojojin da ba ku da iko a kansu ku yi hankali ku ya tara in kun ki ba ya zo ba za ku sani manzon Allah ya ce ina sayyidina Ali bin Abi Talib ina wane ina wane ya ce ga ya ce maza ku kama hanyar maka idan kun je wata kwari za ku ga wata yarinya ta saki ragamar taguwa tana nufin maka akwai wasiƙa ta baku in ji muhammadin rasulullahi ana gudu aka je aka tadda ita aka ce baiwar Allah ina wasiƙa ta ce babu sai da nali yace ke ki kiyaye kanki annabi muhammadu ne yace mu zo akwai wasiƙa ta ce babu yace to billahi lazi muna gaya miki sai mun miki zigidir ka san zigidir ko to kalman hausa ne in namiji ne tsindir namiji aka ce sai mata mace aka ce sai mata zigidir har farjinta sai an kwakulo in anan ma ta boye da ta ga lalle da gaske ne sai ta nuna kanta da aka warware kitsanta sai ga wasiƙa a karba kai manzon Allah ana kai manzon Allah manzon Allah ya bare ta da ku karanta wanda ya rubuta wasiƙan ya aika mutanen maka yana gaban manzon Allah da takobi ya ce ni ne haɗibu bin abi bal'ata ina gaya muku mutanen maka ku yi hattara manzon Allah zai zo muku da sojojin da ba yadda kuka iya da shi ana duba shi ko gahi nan sai manzon Allah ya ce ya haɗibu ma haza ya ce haɗibu yanzu kai ne za ka yi wannan abun haɗibu sai sun koyar da kansa kansa sai da Umar ya zare takobi da ani alribu unuku hazal munafiq ban ban dama ya rasulullahi sare wuyan munafiki sai manzo Allah ya ce wa ya sanar da kai wannan da yi muka yakin badar dan yayi wannan wani abu ne Allah ya ce sai yadda suka ga dama ba komai da ka da yakin yakin badar wanda ya yaki yakin badar ka ce munafiki wa ya gaya maka ya ce gane yayi abin da ya ga dama haka Allah ya ce wannan ba zai hana shi ga aljanna ba ba komai to ka ji darajar wanda suka yakin badar abin da yasa nake muku jinjina a nan to sahaban da suka yakin badar sayyidina Umar da hine abubakar fa da hi ne usmanu bai je ba yana matsayin ya je menene dalili mun ga shaida manzon Allah da ya dawo ya raba raban ganiman an ba usmanu saboda yana auren yar annabi muhammadu ba ta jin daɗi annabi ya ce zauna ka jira jinyan matarka daidai yake da ka je yakin idan ana lissafa masu yakin badar sayyidina usmanu yana daga cikin masu yakin badar sayyidina ali sayyidina umaru sayyidina usmanu kuma ka fere har ya kazagi wayannan Allah ya barka to nan gaba ka san abin da kake yi bahi da kyau mu je karatu na'am يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون Allah madaukakin sarki yace wayannan mutane da muka labarta muku labarin su a cikin alqur'ani mai girma Allah ya ce ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya Allah madaukakin sarki ya ce haƙiƙa san san abin da yake mabayyani daga rayuwar duniya nan ne ba eh duk abin da ya bayyana daga rayuwar duniya Allah ya ce sun riga sun santa wa hum ne kake cewa wa hum anil akhirati hum ghafilun daga cikin wani sura ne can suratul rum din ne ko to da ayan mujina ya'lamuna akhirati hum ghafilun to kaji Allah ya ce ya'lamuna wa'adahu ta'ala bi nasari sun san alƙawarin Allah da Allah ya yi na taimakon su ya alamuna zahiran min alhayati dunya sun san zahirin rayuwar duniya ma'aisha rayuwar min tijarati na kasuwanci wal zarati da shuka wal binawu da gini wal firawu da shimfiɗa wa gairar zalika kafiri abin da ya sani ya san zahirin rayuwar duniya ba yahude ba nazare wanda yake kafiri to zahirin ya sani amma abin da ya shafi lahira ban sani ba haka abin yake idan ka je ka zauna kai da shi zai ce bana an yi budget din Nigeria biliyan kaza 25 biliyan kaza kowanne mutum zai tayi da digo kaza da kaza sun sani amma lahira farillan sallah ba su sani ba in ba haka za ga an girka kwamfuta a banki za a ce kuɗi miliyan kaza ka ɗauka ragowar kaza ne an ba da kaza idan an duba fasen da ɗin miliyan kaza kaza ne daga ciki za a ciro kaza a ba da hannun jari kaza amma yaya addinin Allah ban sani ba wannan ko ba hankali ba ne ba hankali ba ne duk wani hankali na rayuwar duniya ina gaya muku ni da nake muku magana mun duba mun bata ku koma ku nemi Allah rayuwa in dai ta sanin ta duniya ta aikin banza ce ba za ta amfane ka da komai ba in ba wayan lahira kai ba duk wanda ya san wayan duniya aikin banza ne saboda haka shi ne ƙaryen boko kai yaya duniya yake menene duk wannan Allah ya sanar da mu mun yi sai Allah ya so mu da rahama muka bari muka koma wannan ni din nan anan zan iya gaya ma iya kilomitan duniya gaba ɗaya eh daga inda Askandar Zurkarnin yayi katanga zuwa kogin da Amerika daga ita babu wani tsibiri sai inda rana yake kewaya wallahi za mu gaya ma kilomita kaza ne kuma daga raya zan gaya ma inda ake zub da kankara zuwa indiya faɗin kaza ne a duniya muna da teku kaza a tilandin oshin oyin muna da kaza muna da jamhuriya kaza jamhuriya arba'in da wani abu da yi muke da duniya amfanin sa nan duniya ba da amfani a lahira ko kaɗan birni dubu nawa muke da yi a duniya mun yi kokari mun kirga yi a cikin encyclopedia muna da birni dubu kaza mun gane shi kuma alƙarya nawa ne da mu a duniya kaza ne ƙasa nawa ce a duniya muna da ƙasa ɗari uku da ɗoriya a duniya ga su nan ƙasa kaza ƙasa kaza ƙasa kaza da daular duniya guri nawa ya ragu muna da daular duniya gaba ɗaya da gida hudu ne akwai wato yammacin duniya daga amerika tsibirinta idan ka yanke ka tafi bangon duniyan gabar duniya ne gida ɗaya Afirka ta tsakiya da Afirka ta yamma a ɗaya muke idan ka yanke ka je can gabar China ɗaya ne duniyan gaba ɗaya gida uku ne idan ka kasa gida biyar Rasha ka ɗauka guri ɗaya India da magoya bayan ta ɗaya yi kenan duniyan ya zama biyar idan ka kwatsa su gaba ɗaya duniya muna da jamhuriya arba'in wannan yana da uku wannan yana da hudu duk abin da zai kama an kallon sa za a ƙasa muna da ƙasa ɗari uku da ɗoriya iya duniya kenan kaf sai dai inda tsibirin da ba mutane a duniya. saboda haka ina gaya muku wannan mun karanta ne sunan littafin encyclopedia kuma wannan kwamfutar da kake ga ana faɗa mun shige ta a cikinsa mun shiga cikin inkata library a nan ne muka gama da history world gaba ɗaya muka yi bible history muka yi american history duniya duk ta ƙare ba wani mahaluki a duniya wanda ya mulki a cikin wannan wannan inkata library ba mu karanta shi ba babu shi wane an yi zamani kaza wane zamani kaza rayuwar ta banza ce ta ƙare ba wani abu mutum ne ka karanta ya yi kaza to abin da ba addini ba sai menene to people history shine za karanci tsirarin mutane american history abin da ya shafe su world history shine history wa duk duniya in na bara baka labari sai na zo da kai kan shetila wanda ya kai yahudu a duniya da yadda aka yi mutu da yadda ya tsiri yakinsa daga nan shine karye ba a ƙara yin wani ba to idan kai ga wannan ne za a karanci kin animal kai ga ga ga sarakunan tsuntsaye kaga bir kin kaga na tsuntsaye kaga kin animal kaga dabbobin daji muna da dabban daji dubu goma sha biyu zakuna wane zaki ne a dagi wane zaki ne duk yana cikin wannan sannan wannan namu na zamanin da muke a cikin shamila wani shamila tu shamila tiri littafin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu na duba miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyu duk mutumin da ya buɗe kwamfuta ya ga shamila wani shamila tu shamila tiri iya littafin da zai tare kenan tafsiri tafsiri a cikin dubu goma sha biyu muka tarar wane ga yadda ya wane ga yadda ya wane ga yadda ya karatu ne na gilas idan ka ne kudin kamar aliyar makance ba amfani da muka duba muka gani muka bari duk wannan na harkar duniya ne muka koma muke wannan hine na gaskiya da da amfani mun riga ku leƙawa da mun je mun ciro dan itacen babu ina gaya ma kuma da kake gani na wannan a lokacin mathematics sai da na kure lissafin nan da duka ga ana yi math din mun yi mathematics din mun yi biology mun yi sannan kuma ba ni labari psychology na sanin rayuwar dan adam wallahi sai da ya zama na kure a wannan bangaren shine abin da zai zama kana da ganin mutum ka san abin da ya dame alkhairi ne sharri ne bacin rai ne farin ciki ne ilimi ne sannan muka ga bangaren sayis a bangaren sayis sai da na karanci sikeleto ƙayin mutum ɗari uku ne da kaza gaba kaza daga ƙwaƙuwar kai zuwa idan sawu muna da gaba kaza muna da jijiya saba'in da biyu muna da nama a fat ɗin mutum guda ɗari biyu da goma muna da fata hawa uku hawa ɗaya ga yadda yake hawa biyu ga yadda yake ga hawa uku yadda yake haƙora guda talatin suna zama talatin da biyu ga ta hanyar da suke ƙaruwa leban mutum ga abin da ya ɗauka har yansa ga naman da yake ga kilomitan yadda ake jan harhe ga jijiyoyin da suka rike jijiyoyin mutum gaba ɗaya ya je ya karu a cikin marenanka shine in ka duba zakarinka na ka tare jijiyanka gaba ɗaya ƙarfinka nan ya ƙare daga nan jijiyanka kuma zuwa nan wuya to jijiyan mutum ya ƙare nan ne kontrolin ɗin rayuwanka yake idan wannan na wuyan ya saki to farko mutum yana zaune in dai jijiyanka ta saki na nan bayanka to abin da mutum zai fara yi sai ya nemi sanda sai ne ya dinga dogara idan jijiyan ya saki ya zo gwiwa to nan gaba sai rarrafe idan jijiyan ya saki ya zo zuwa gindinka nan gaba sai jan gindi daga nan jijiyar wuya ka ya saki mutum wallahi sai dai a kwantar da shi duk wannan karatu ne na duniya ba da amfani a lahira to saboda haka tafsirin da ya taimaka mana shi ne ɗanɗawi mujalladi goma ya hudu ne idan kai ga bangaren larabci kana likitanci wallahi sai kai ya kara goma duk likitan duniya sai ka nuna masa abin da bai sani ba saboda qur'ani ya kawo dan dawi a tafsirin sa mujalladi 14 banda likitancin ba a komai in ya ja ayan qur'ani guda daya sai an zo an kwantar da mutum an gaya ma gayi kwaya kaza ne a jikin mutum ga gayi kaza lokacin da zai fara fita guri kaza akwai gayi in bai fita ba ga dalilin da ya hana shi fita guri kaza gayi yana da kana karatun gayi shekara guda za ka yi idan ka gama kuma zai dora ka kan sanin idanun mutum bani adam wannan idan ka kalli mutum idan mutum yana da jijiya kwaya kaza idan jijiyarsa na guri kaza ya fara harbawa ga matsalar da ta same yi in na guri kaza ta fara harbawa ga matsalar da ta same idan murfin idanka yana saki a lokaci kaza to wannan jinyar ba zai warke ba kurin daga an koya ma kaga mutum sai ka ce za ka mutu ba wani gaibu bane karatu ne tsura to wannan na gaya muku ina karanta dan dawi sai da na zauna na tafiyar da lamari na ya zamanto sai da na zauna wata uku na duba shi yanzu da za a kawo littafin banda science ba abin da za ka gani wannan takanerojin da ka gani gaba ɗaya mun karanta yi malamin da ya taimaka mana shine abu hamidul gazzali hujjatul islam ya ce ku daina bari duk ilimanmu ne kar ku bari su kwace mana yana ta yi malamai suka ja baya suka bar masa suka ce abin da ba shi da amfani a bar musu to wannan na gaya muku ya lamu na zahiran min alayati duniya wannan kwamfutan da ake ƙarya kwamfuta kaza kaza duk ƙarya suke ina gaya ba wallahi wanda ya kera ta zo sai na nuna masa abin da bai sani ba ni ne mahalukin da zan iya yin Allah ya ban damar da zan kirkiri virus in tura ma in ata ma kwamfutar ka kuma na yi kirkiri antivirus wanda zai zo ya kare garkuwan kwamfuta ina yin formatting na dau kwalkwalwan kwamfutan gaba daya mu juye abin da yake ciki bayan mun wanke kwalkwalwan mu dauka mu mayar mata dole ta kuma sai ta karba gilas ce sai da muka tsaya muka karanta ta kuma program program duk da yake cikin ta wallahi sai da na karanta duk mai kwan min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun duk wani ilimi in dai ba na addini bane aikin banza ne shine Allah yake ce mu ku koma ku rabu da wanda suka san duniya amfanin sa duniya duniya kuma neman ta yana da sauki yana da sauki yanzu kana da kuɗi yanzu nan sai a noma ma duniyan duk wannan aikin da nayi din nan kuɗi ne yake yi kuɗi zai yi to lamarin addini ko kuɗi ba zai yi ba sai kayi da kanka yanzu idan kana da kuɗi shikenan dole za a ɗaukan huta a zo ina ƙwararru wanda ba su a duniya sai ka sa su abin da za a ma su maka ba gani ba wasu yara wanda suka shahara a duk duniya suka je gun Aminu Dogo suka ce ranka dai kana harkoki da duk duniya mu ne gwanayen kwamfuta za mu sarrafa ma harkanka na kuɗi yace yanzu na daina nema shi yake nema na ta ku tafi yace yi kudin ni na daina neman sa yi yake nema na shi ne zai nemi inda nake yi kudin amma ni na daina neman sa to sai cikin duniya ma addini baka yi da haka wa dole sai ka nema ka san shi to saboda haka ku daina bata rayuwanku kuna kallon in dai ba wannan addinin ba duk wani abu da mutumin duniya ya ji ka aikin banza ne sai kun je lahira da yana da kyau abin da yasa na kawo muku hikayen nan da yana da kyau mun riga ku mun lega ne mun lega ba amfani sai muka komo kan abin da zai amfani mu a lahira shine wannan karatun na addini to saboda haka duk layin da kake kai hatara idan kai dan musulmi ne ba hana kai yin boko ba amma ka sani ka fara sanin Allah sannan ka ga boko a matsayin sana'a nan gaba ka san girman Allah amma idan baka san Allah ba kai ga to ba abin da zaka iya sai cuta amma idan ka san Allah ka san sitta wasu tuna to ko da bokon kai in Allah ya yarda to kana da imani zaka taimaka wa musulmi kuma zaka nisanci riba zaka nisanci zalunci to saboda haka wannan shine zai amfane ku a lahira duk wani abu da kuna tunanin ya bar ku aikin banza ne kar ka ce ni ban yi sakandare ba ni ban yi jami'a ba ga abin da baka yi ba yana jiran ka a lahira shine addini wannan an riga ka ma wofi ne aikin banza ne ga abin da ya riga ka kayi asara wannan karatun eh amma wancan ya riga ka aikin banza ne nawa irin kan baka yi su ba ma sai menene amma mutane suna yin toyi da irin na marasa fahimta wallahi wani ya asara da na yi sakandare na da na yi jami'a bai yi kaza ba duk ya bar ni bai barka ba abin da zai barka kar ka mutu ka yi kokari ka yi ga wannan addini shine wanda baka yi asara ba in ya barka nan ne ka yi asara wannan ko abu ne na rayuwar duniya ba na lahira ba ne me Allah yake cewa ya alamuna يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا مم.
وهم عن الآخرة هم غافلون Allah ya ce ya alamuna wayannan da kuke ganin su ba abin da suka sani sai abin da yake zahiri daga rayuwar duniya wa huma la lahi- kun ga abin da ya shafi lamarin lahira gafiluna marabkana ne ba za su iya gaya ma komai akan lamarin lahira ba abin da suka sani rayuwar duniya to ka zamanto duk abin da ko ya zama ba a san lamarin lahira ba an wawala awal awalam ya tafakkaru أولم يتفكروا في أنفسهم Allah ya ce awala mai tafakkaru shin a yanzu ba za ku yi tuntuntuni ba fi an huzim cikin kawunan liyar jiru an gabalatin ku yi tuntuni ma ku koma ga wannan rabgana ta ku rayuwar da kuke gani ba haka za a bar ku ba fa da zamanin iyayenku ne yanzu ya zama zamanin ku me ya rage lokaci kaɗan za a canja kawo ƴaƴanku to saboda haka Allah ya ce ku yi tunani da ai ba haka kake ba ka yi tunani a karan kanka in ka duba da kana tsalle an ce ka yi ma yanzu ba za ka yi ba da an kaba da sai lokacin da aka ganka amma yanzu kai kake dawowa da kanka sai ka zo bulaguro ana wane kai sati ka ce na bar gida gida nake tunani waye ce ka dawo kaga ai ba kaman da kake ba amma da ana ka dawo kana ba za ka dawo ba yanzu da kanka kake dawo da kanka yi mana kuma da an babanka ya baka kuɗi kana so duka kai ya zo yanzu an ce wane kai ya mana sai ka ce a'a ba zan kai ba yaya sai ka ce wallahi ina tunanin abin da zan ci ka gani ai ba kaman da kake ba yi mana da ba tsammani ka kunce rago ka kai kasuwa yanzu kana zuwa an ce wani ka sai da ragon mana sai ce me zan yi me zan yi an ce ka sayar ma ba ka yi to ka gani ai mutum ma yau da gobe ai ta je ne ka shine Allah ya ce a he jimar da duniya ta muku ma ba ku gane ta ba har yanzu kun je mu fa Allah ya ce fa an je mu wannan magana da ta yi ga mai hankali ya yi hatar yi mana in ka duba abin da da za ka yi wargi ka yi yadda ka ga dama yanzu ga nan ba babanka da zai ma faɗa ba mahaifiyarka da za ta ma faɗa abin da da kana ga za ka yi ba za ka yi ba da abu kaɗan ni zan bar garin nan ni zan gudu to yanzu ka bari mana ka bari ai ba za ka bari ba ko kuwa shi kenan shi ne magana na hankali ya gane mu je awalam ya tafakkaru أولم يتفكروا في أنفسهم Allah ya ce yanzu ahe ba za ku yi tuntuni da kawunan ku ba Mm.
ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل Allah مسمى ya ce ma kana Allahu samawati Allah bai halitta saman nan bakwai ba wal ardi da kasan nan wa ma bainahuma da abin da ke tsakani Allah ya ce illa bil haqi sai dai akan gaskiya wa ajalan musamma kowane da lokaci abin ambato lizalika tafna idan lokacin yayi za su kare inda intihai yayin karewar wa badahu bayan kuma an karan albabu shikenan tayin kiyama tana gaba wa inna kaseeran وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون wa inna kafiran amma kaga da yawa da yawa minan nasi daga mutanen kafiran makka bil qahi rabbihim gaggamuwa da ubangijin su kafiruna suna butulcewa suna kafircewa la yu'minu bil ba'si ba'da al maut ba sa imani da idan sun mutu Allah zai tahe su inji Allah mm.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم Allah ya ce wai dan kuna zaune ne a guri ɗaya a walam yasiru ba kwa bulaguro ne to yi yasa masu magana suka ce yawon duniya ma ilimi ne Allah ne ya faɗa hakan ku yi yawo ku yi tattaki eh ku yi yawo a bayan ƙasa ka ga yadda Allah ya yi kana zaune a guri ɗaya ina za ka san labarin duniya sai ka yi tattaki akwai amfani da yawa yanzu nan kamar garin ku ka je wani garin wani mutum kurin zai gaura ma mari baka saka ce kuma ni ne wani ba yau waye san ka Ba wanda ya san ka a nan ne za ka yawo ka yi haƙuri ka je masallaci wani ya koro ka duk sai a yawo za ka ga haka ka je kofar ba- gidan wani mutum ya ce kai tashi tashi a garin ku kuma an san matsayin ka yau waye san ka Ba wanda ya san ka shine irin wannan in kai yawon duniya ka dan yawata an ka zo sai ga mutum ya rige girman kai ko a garin ku ne mutum faɗin ransa ya yawa baya zuwa ko ina ne baya yawo amma mutum ya yawo ya je Legas ya dawo ka game da wani yadda ke ka ya baka kashi aka ɗaura ma dako ba a gurin ka ɗauki dakon ba ai ka yi hankali yi mana wani gu za ka ce zo ka kwashe kayi za a ce wallahi kuma wani bolan kana kayi za a baka kayi a nan ka ga kai ba komai ba ne in ka zo garin ku kuma sai ka gani mutum ya yi like ya ɗan biyu haka ne in kai ɗan ƙauye ne ka je wani garin sai a ce sanatayin ai ba a yawo wani sojoji su bi ka da dore na addake ka wani gun ma yan kwaye su ɗauke ka ba ka ji ba baka gani ba a ɗauke ka aje a ɗaure ka kuɗin eh a taje kuɗin jikinka a karɓa ba ka kashi malam ko mutum ba yadda ka iya a nan kana cewa ni za a yi wa haka an maka ba abin da zai je baya Allah ya ce ku yi yawo dai fa gamu da biyun nan wani gurin garin yawon wani ya ɗau mace baka wani ma garin yawon ka je ka sha wahala amma dai duk mai yin yawo da in ya zo in Allah ya dade zai nutsu zai yi hankali rayin yawo ne Allah ya ce awa lam yasiru bil ba kwa tafiya ne a bayan kaza ku yawo in ji Allah fa yanzuru ku duba kai ba kana ki wata ladina ya ya ƙaryan wa'anda suke gabanin ku su adawa da samudawa da sundumawa Allah ya ce ya muka yi da su ne kanu ashadda minhum quwwatan wa asaru laram kanu sun kasance a yadda min hukuwatan sun bi ku tsananin ƙarfi wannan karfin da Allah ya baka ba Yahude ba ada ya fi ka jiya mun faɗi bayanan karfin su ko dan Qur'ani ya faɗe su wai za badaitum wai za babashtun badashtun jabbari kaji mutane ne ba su iya wasa ba karfin an fi ka mutum ya fi ka da gudu kayya kayya kayya kayya haya hop ya kama kafadanka haya kayya abai kyale mana ne haka sai furgi kafadanka da hannun naka zai cirya jikinka Allah ya ce haka suke wayannan ma an yi su sun fice yawwar to ka wallahi wannan kafadan naka gaba dai zai cire shi bai san ma yayi ba Allah ya ce ba su iya kamu ba sai su karya ka su ragargaza ka Allah ya ce mun yi wayannan ma Allah ya karya su duk karamin su Allah ya ce mun yi masu karfi wanda suka fi ka uwatan wa azaru sun yi gurbi a bayan kasa har rasuwa sun yi noma wa kallabuwa lizruyi sun juya kasa walgarsa da dahe dahe Allah ya ce sun yi idan ka duba daga nan kamar zuwa kirika sama gonan mutum ɗaya ne mutum ɗaya yana tona ƙasa wallahi ko can bai isa ba shi kadai zai juya ƙasa a mai da sama ya koma ƙasa yanda kasan ganuwa wannan wanda ake a maraya haka mutum ɗaya yana kunya kamar ganuwa irin na Kano haka kunya yake na mutum a juya ƙasa don dole da itacen da yake kai ake juya ta yanda kamar kake juya ciyawa Allah ya ce sun gane a ƙasa ma wahala Allah ya ce mun kama su. Ba kai ne mai ƙarfi ba kafin a yi irin ka nawa Allah ya yi darajar ka kurin ka ba Allah. Shi kenan wa garu ga ina har rasuwa sun noma ta wa kallabuwa sun juya ta dan me aka ce lizuri wal garasi saboda dahe saboda kuma shuka. wa amaruha wa amaruha akthara mimma amaruha wa amaruha Allah ya ce sun rayu a bayanta aka zara fiye da mimma amarwa rayuwar da ku mutanen maka kuka yi shekaran ka saba'in ko tamanin wani sai ya yi tamanin ɗin ma yake zama baligi bayan nan ya ɗora shekara ɗari biyu Allah ya ce kuna cewa kun ji daɗi aka ce an yi wasu wanda suke gaba da ku suna ina ba dan Qur'ani ya baka labari ma baka san ma da su ba Allah ya ce an yi su ka daina ganin cewa kai kake jin daɗi kama a duniya zaka dawo ba Allah ya ce mun yi wanda suka fi ka su iya tsuhon naka shi ne balagansu yau shekara tamanin mutum ya yi sai a lokacin zai zama baligi sannan kuma zai ɗora ɗari biyu a kayi ɗari biyu da tamanin akwai mai ɗari uku akwai mai ɗari uku da hamsin wa maruwa ga sara mai ma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat kowanne manzannin su sun zo musu da hujjoji mabayyani kama kana Allah liyazlimahum amma Allah ya ce mun halakar da su fama kana Allah Allahu Allah bai zama ni Allah yace ba mu ne muka zalunce su ba bi ilakin bi gairi jirmin a ce mun halakar da su babu zunubi ba mu bane ya aka yi walakin kanu anfusahum yazlimun ba da banza ba Allah yace kanu sun kasance yazlimuna anfusahum su ne suka zalunci kawunan bi ta kazibihim rusuli saboda karyata manzanninsu da suka yi to abin da Allah yake nuna wa ayan nan kai ne yanzu ka yi hatara in ka ki abin da bai same su nan to wallahi zai same ka shi kenan yi ne magana eh ga ina sun mutu an halakar da su Allah ya ce ba mu zalunce su ba a su ne suka zalunci kawunan su da suka ki bin umarnin Allah shi kenan thumma kana aqibatu allazina asau su'e an kazabu bi ayati Allah thumma wa kana Allah yace ya kasance akibatul ladina qaryan wa inda asau suka munanta asu a mummunan aiki a gaba mafi muni da suka yi ai ta anisi ne aswa dan akabahu kabar ne na kana a larabai aki- sai kai wa akiba dan ruhuwa wa izma kana da sunan kana ala nasa bisa gabata ai akibatu ne wal muradu biya jahannama shine jahannama isa'atu saboda munin da suka yi an kazabu bi ayatin la domin sun kare ta ayoyin Allah shine alqur'ani ya Allah yace wa kanu biha sun yastahzi'un kasance suna izgilanci ga ayoyin ubangiji ga hinan Allah ya rike su Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allahu Allah ya bada kalka shine sarkin da yake kago halitta yanshawul kalka kalkan nasu shine yake kago halittar mutane summa iduhu ya maishe su kalkahu ba da mautihin saboda kar turawa su ja muku hankali a nan don yanzu nan suka samu maniyin namiji da maniyin mace sai a dinga reno a dinga reno har ya zama datuwa hakikanin dai wanda ya halittan Allah ne reno kurin suka yi to Allah shi yake me yake kago halittar mutum ya mai da kuma halittar kuma daga cikin halittar ubangiji duk wani abu da bani adam ya yi ya daina baka sha'awa ya daina ko burge ka Allah ne mai burge ka kurum yanzu dukkaninmu da kake gani a nan kowa da lambarsa ka daina ganin an yi wani kati wannan lambar ya saba wani a yanzu kowa da lambarsa a cikin ku ai ba ka ga a mutum dubu kowa irinsa daban ne ba mutum iri daya tun daga yin annabi adamu zuwa yau billahi ne kowa Allah ya baye kamansa ta daban kowa ya ware wani lamba ya masa nasa ba wanda ya kama ne amma ba wanda ya zama iri daya babu shi sai ka duba ka gani kuma Allah ya ce ya aiwan nasu inna khalaqnakum يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقياكم إن الله- إن الله عليم to كبير bayan wannan ma kuma ga wani samfur na Allah wanda shi kadai yayi wa bayansa yanzu Nijeriya da muke zaune a nan mutanen Afirka ƙasa talatin da hida wallahi daban muke in dai ka je maka ba cewa za a yi dan Nijeriya in an ce wannan dan Afirka ne haka yake dan Afirka ne mutumin kuma da ya zo a China daga kaga dan China a Nijeriya ba yawan mutanen China sun fi na duniya amma daga kaga dan China ko baka da ilimi zaka ko baka san waye ba dai ka san wannan dan China ne idan ba Amerika ya zo kana kallon idan kamar na kyanwa sai ka ce wannan ba Amerika ne ba ture ne da ka gani za a gane balarabe ba kurai kilama kana kallon sa daban yake ko ma waye dai ka san wannan balarabe ne a tsibirin larabawa in dai jaziratul arab ne ko baki ne zaka ce balarabe ne kuma sannan haila yau a afirka za a ce wannan kuma dan Nijeriya ne Allah ya yi mu kuma daban a afirkan ma a Nijeriya ma ko bakano daban yake sai ka gani da sa hulansa sai ka ji wannan bakano ne daga ya sa hulan ma ka sani wallahi kuma an kaga mutum mai duguri ya kafa zanna sai ka ce wannan babarbare ne ko baya yarawa in ya sa da ran nan tankwayayye sai ka ce wannan mutumin mutumin yarwa ne to kaga Allah ya ware mutumin Sokoto kuma ka gan shi ma daban yake haka ne ko mutumin Bauchi daban mutumin Katagum daban haka Allah ware a kuma kanan ba hadeje daban yake daga gaida shi zaka ware inda kaga mutum ya ce ma haka haka yana ma haka ranka yana ma gaisuwa ba hadeje ne eh duk shi ba wanda ba ka jana ce hadeje kowa sarki a gaisuwansa ake gane su daga mutum ya miƙa ma hannu ba zai ma akar maka Allah ba kowa sarki gaisuwan sarki zai ma inda kaga mutum kana miƙa hannu yana haka ba haɗe da ni a hakan ma kuma mutanen kirika sama daban suke daban suke eh ba mutum kirika sama ka ganye ya fita daban ai yanzu wannan wancan mai daren ka ce mutumin garin nan ne tsakani da Allah Sakiri ga son mani yayi. Kana kallo daban yake yi mana. To kuma haka ma mutumin gayin kuma na kuka dabu daban a kuka daban nan na arewa da kudu daban suke. Kuma a kuka dabun ma za a ce wannan jinin su wane ne. To Allah haka Allah ya nuna ikonsa. Saboda haka a ya ai a cikin muna ɗayan ma kowa an bambanta su. Ga jinin su wane ga dangin su wane ga na wane. to Allah mu yi wa Allah godiya burgewa shi ne na Allah kurin duk wanda kake gani ya baya kamanninsa na musamman ta daban mu je ga uku da rabiya a yau mutane addu'a mu je me kake cewa na الله يبدأ الخلق ثم يعيد Allah wa Allah shine yake fara kazan halitta sun mai iduhu kuma ya mai da mutum bayan ya rayu ya mai da mutum bayan ya mutu sun mai wa lai ilaihi turja'un Allah ya ce zuwa ga Allah za a mai shemu baki daya mm.
wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimun wa yawma taqumu sa'ati duk ran da aka tsaye da tayin kiyama yublisul mujrim zaka ji mushriki yayi shiru yaskutul mushrikuna mushriki shiru yake yana iblis menene dalili lin da hujjatu hujjatu ta riga ta yanki na walam yakun ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ولم يكن لا يكون له من شركائهم abokan tarayyar nasu liman ashrakuhum billahi wa huwa al-aslam liyashfa'u lahu gunki idan ya nemi gunkin da zai cece ya a ran nan babu hi yau mai izin ويوم وكانوا بشركائهم كافرين Allah madaukakin sarki ce a ran nan sun kafircewa abokan tarayyar nasu mutabarra'ina minhum nam ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون wa yau ta kuma sa'ati ran da jama'a za a tsaye da tayin kiyama yau mai izin a wannan rana ya tafarraƙuna ran nan za a rabu ranar rabuwa kenan inda tayin kiyama yi kenan akwai ayin da ya ce bari ku fil jannati فريق في الجنة وفريق في السعير a ran nan za a haɗu a ran nan za a rabu eh mutumin farko da na ƙarshe na gaba da yamma da kudu duk za a halara guri ɗaya shi kenan an tayi rabon sai ka ga mutumin garin ku da ka sani sai a ce je wuta a ce wannan ya je aljanna shi ne rabuwan shi kenan kuma an rabu Hmm, daga nan kuma yi kenan wannan a ce ya je wuta wannan ya je aljanna wannan ya je wuta wannan ya je aljanna wannan kuna zama guri ɗaya da shi ya rabu idan hanyar ta zama daban shi kenan Allah sai ya raba bayinsa to ranar nan fa tana zuwa ka yi kokari a ran da za a raba ka a raba ka cikin tawaga na gari shi ke amma a ran nan rabuwa ta kusa zuwa wannan rabuwa ta duniya ba rabuwa ba ce ai a nan duniya dan ka mutu wannan ya mutu ba a rabu ba yo ai akwai dalili in ma ya mutu ba ɗansa kuna mu'amala da ɗansa ai ba a gama rabuwa ba yo in ba ɗansa akwai wansa in ba wansa akwai ƙaninsa in ba ƙaninsa akwai ɗan uwansa in ba ɗan uwansa akwai maƙocinsa ba a gama rabuwa ba ƙarshen rabuwa shine lahira a nan ai ba a gama rabuwa ba wanda ba ka ganin sa ma kana ganin ɗansa ko kana ganin wansa ko kana ganin ƴansa ai akwai rabuwan kamanninsa to saboda haka ba nan ne rabuwa ba fa sai an je lahira a nan da aka ce wane yayi wuta wane yayi aljanna to ran nan idan ba gida ɗaya kuka je da mutum ba shikenan an rabu to Allah ya ka wannan rana Allah ya sa muna daga tawagar da Allah zai raba mu masu rahama Mm.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة to a يهبرون nan za mu tsaya ba za mu je ayan gaban ba ko Allah ya shafa amal ladina amanu amma wayanda suka yi imani suka yi imani wa amil salihati suka yi ayyuka managarta ba riya ba habaici ba yi da wani Allah ya ce ba kun fi da wuratan suna cikin dausayin aljanna yubaruna suna murna yasruna suna farin ciki to abin da za mu ce Allahumma aj'alna minhum bi rumati sayyidil mursalina to jama'a za mu yi wurin bismillah da